أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا أعوذ بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد حقيقة أتوا سؤينهم متانا مكة قريشا أتكن فتوشنسو نزوى شام زوى داوة حقيقة أتوا على القرية a kai sun zo a ƙaryatin lati akan wannan ƙasa garin nan umtirat madarar sau'i mutanen garin annabi ludu wanda aka ɗauki garin aka kifa ake ta musu ruwan tsakonkwani na wuta ai sun bi ta garin sun ga yadda abin yake sun tambaya kuma an gaya musu alal ƙaryatin lati umtirat madarar sau'i afalam yakunu yarawnaha shin ba sa ganin garin ne yadda garin ya zama bal kanu la yarjuna nushura ba ba sa gani bane suna gani su dai har yanzu ba su tabbata za a mutu a tashin kiyama ba saboda haka ne suke kin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alqur'anin sa wa idza ra'awka yattakhidunaka illa huzwa هذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك ya rasulullahi kafiran makka in sun ganka in yattakhizunaka illa huzua ba abin da suke mai da kai sai abin wasa abin wargi suna kallo suna cewa a hadha allazi ba sallahu rasula yanzu wannan din ne yanzu wannan din ne Allah wai ya aiko shi wai ya zama manzon Allah yanzu wannan din ne a cikin ganin wulakanci da reni sun mance duk garin nan babu kamar ka a amana babu kamar ka a adalci babu kamar ka a gaskiya da tausayi babu kamar ka a kirki to ai dama abin da ya kamata kenan in Allah zai aiko manzo ya aiko irin ka ba irin su su waɗannan din ba har za su rena suna ce hadha allazi ba Allahu rasula in kada la yudilluna ala lihatina laula an sabarna alayha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azab man dhalla sabila إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا abin da suke cewa kowannen su na ai ni kaɗan na ta rijiya da baya ai da na saurare shi kaɗan da na bar bautan dodo na koma maganarsa kaɗan da na bar bautan dodo saboda haka ne suke gayya suna ce kar a yadda a saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saurare shi to zai bar da shi wai shine batacce wai duk wanda ya saurare shi zai bar da shi kuma haka magadan waɗancan ma suke cewa kar ku saurari suwa ne duk mai sauraron su ba zai bata wato zai bata zai samu dariƙa wai wanda ya bata ne ya samu dariƙa to wanda ya rasa dariƙa mai sunansa a dariƙa sunan dariƙa hanya wanda ya samu dariƙa dai ya san inda ya fito ya san inda yake ya san inda zashi wanda kuma da bakinsa ya ce bai samu dariƙa ba fa bai samu hanya ba kaga ya faɗa da bakinsa kamar da Qur'ani ya faɗa masa Qur'ani ya ce afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam huwa ala nurin min rabbih فويل للكاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين kar ku saurare shi in kun saurare shi zai ɓadda ku nima kaɗan da ya ɓadda ina rabu da dodanni in ka da layo dilluna ana alihatina ba don mun yi haƙuri mun dage ba da ya raba mu da dodannin mu daula an sabar na alaiha ba don mun yi hakuri ba in maganganun sannan da ya ɓadda mu ya raba mu da dodannin mu wa sawfa ya'lamuna hina yarawna azaba ma dallu sabila haka ne da suke maka kallon reni suke kal- suke maka kallon wanda ya bata wanda yake ɓadda mutane da sannu saura kaɗan sawfa ya'lamuna za su san hina yarawna azaba lokacin da za su gamu da azaba ko ta duniya balle fa ta lahira Hina- man adallu sabila wane ne batacce wane ne kuma yake kan hanya da sannu za su gani kuma za su gane wane ne ya bata su ne batattu ko kai da mutanen ka ne batattu mu dai muna nan tare da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Alqur'ani da kuma dukkan manyan bayin Allah mun yarda da su mun imani da su mun yarda ko dukkan musulmi musulmi ne gabaki da أرأيت bismillah أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا فرا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أي duk abin da yasa suka ɓace ba sa jin kowane wa'azi sun ɗauki son zuciyarsu sun mai da son zuciyar nan ita ce Allahnsu abin da ta faɗa musu shi za su yi aiki da shi in sun ce abu kaza mai in zuciya ta ce musu abu kaza mai kyau ne shi kenan mai kyau ne in ta ce musu mai muni ne to mai muni ne ita zuciya tana da martabobi kamar haka akwai nafsul ammara wato ita wannan nafsu ita ce babbar aba wadda take iko da dukkan dan adam gaba daya saboda haka ake so a koya mata abu mai kyau ita bata san halal da haram ba abinda ta saba dai dole a yi mata ita ce ake kanta nafsu to sama da ita akwai mazaunin shedanu wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum to shedanun nan saboda zaman su a cikin jini ita ko nafsu jini ce to nan suke da makwabtaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri min ibni adam majra dam minhu wata rana yana itikafi da daddare iyalinsa ta kawo masa abinci yana zaune a kofar masallaci sai wasu samari guda biyu suna tafiya sai suka ganshi tare da iyalin nasa suna zaune to har ba su gane shi ne ba sai da suka zo kusa sai suka gane sai suka nuna masa girmamawa na ganewa suka wuce kada sai ce ku dawo kun gane ni mu gane wannan ba mata ta ce wanke yar wane kar ku je gaba ku ce kun samu annabi Muhammad yana ganawa da wata mace a bakin titi suka ce uzu billahi ya rasulullah uzu ah ku dakata inna shaytana yajri min ibni adam majra dam minhu shaytan yadda yake dan adam kamar yadda jini yake gudana a jikin dan adam haka shaytan yake gudana a jikin dan adam ta kaga irin ta ya- ta faru an jehi matarsa da mummunan magana yar abubakar kaga inna shaytana din kenan to daga wannan matsayi na nafsu da kuma shaytan akwai wani matsayi ana kiransa malakaniya ita nafsu za ta tilasta ka ne ba yadda za a duk abin da kai nan kai in baka yi ba lafiya to in aka wuce nan wurin zaman shaidanu su kuma za su nuna maka kai kaza in ka ce a'a kai kaza in za su tattaba ka ne sai sun samu ta inda za su ja ka har ma in an fita ko ina an rasa janka sai a dace kai kai din nan bawan Allah ne babu kamar ka a irin ka da wuya yanzu ku ne manyan bayin Allah abin da ya kamata ai koyi da ku kenan to in ka haude to ta samu ta naɗa ka kenan kai ne shugaban bayin Allah mai tsoron Allah mai kaza mai kaza in dai ta fita ko ina shaidanun sun fita ko ina su same ka ba to sai su dawo kan wannan su naɗa ka ai kai yanzu sai ka dage kai ne komi to sun naɗa kenan to in an wuce nan akwai mazaunin mala'iku malakaniya to mazaunin mala'ikun nan su kamar yadda shaidan ba zai zai umurce ka nan da wannan sai ya samu wanda ka yadda to haka su ma mala'iku su ce tashi kai sallah ce na gaji ta- tashi kai na gaji to kai istighfari kai salati har su zo inda dai zaka iya na dai ya zama dai bautan Allah ne to nan ne matsayin su in an wuce nan gaba to wuri ne wanda ba a budewa sosai domin nan ne wurin maqamul ihsani an tabbata ka annaka tarahu ana kiran wurin rabbaniya to in mutum ya isa wurin za a ce masa rabu da komi ka kama Allah ka rabu da komi ka kama Allah ko mai amfani ma ba zai iya amfana ka ba sai Allah ya yarda balle mai cutarwa kama Allah kurum to haka zuciya take nafsu shaytan mala'iku rabbu to wanda ya dauki son zuciyarsa wato son zuciyar ku tana tsakanin wannan nafsu din ne da shaytan nan son zuciyar take wanda ya rabu da Allah ya kama zon- son zuciyarsa ya mai da son zuciyar ita ce Allah afa anta takunu alaihi wakila kai ne zaka iya ganar da shi ka zama wakilinsa jagoransa zuwa ga gaskiya ai ba za ka iya ba tunda shaitan ya riga ya- ya ja shi
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا am tahsibu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kalan'am bal hum adallu sabila am tahsibu ya rasulullahi da kai mai ji shin kana zaton anna aktharahum yawancin su yasma'una suna jin maganan gaskiya ne aw ya'qiluna ko suna hankaltar maganan gaskiya ne a'a in hum illa kalan'am ai su kaman dabbobi suke ma bal hum adallu sabilan ba ma haka ba sun fi dabbobi bata dan dabba ta san mai mata alheri ko tana cutar da mutane ba za ta cuce shi ba kare ya san mai shi har ma ya san abokin mai shi kuma ya san barawo wanda zai cuci mai gidansa kuma kowace dabba ta san inda za ta gudu ta nemi abinci ta nemo ruwa in kuma ta ga wani abin halakarwa za ta gudu yanzu idan mahauci ya shiga cikin shanun fulani sai su tarwatse su fit fit sai su tarwatse wai sun ga mai kashewa ba gaya musu ake fa su ne za su san sana su ji to ai gara dabbobi da kafirai dabbobi tun da sun san wurin amfanin suna nema sun san wurin cutar suna gujewa sun san mai amfana su ni din na taba ganin mutane suna wasa da zaki yana daure wai dalili zaki suka ce wai dalili tun yana karami tun yana karami yake hannun su su ne gwamnati take bashi nama ta hannu su suke bashi nama har ya gama baya cutan su suna shafa zaki ya gama yana daure ma ba ta basu saboda wai saboda suna su ne masu bashi nama to da kafirai sun san Allah shine ya halice su shi ya musu gabobi shi ya kawo musu iskar da suke shaka shi kawo musu ruwan da suke sha da abun rayuwa duk Allah ne ya musu wannan ai ba za su bar Allah su je su bauta wani abun banza wai shi shedan ko shi dodo ko shi son zuciya ba gara dabbobi da su in mu illa kalan am bal hum adallu sabila sun fi dabbobi bacewa ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ubangiji in zai magana da wasu mutane zai nuna musu tauhidi na sanin Allah sai ya ce afala yanzu na ila libil kaifa kulikat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila ardi kaifa sudihat wa ila jibali kaifa nusibat ko fa wala ila tayri faqum safat wa yakbidin alam yaraw kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqa wato ya nuna mutane shin mutane in ba san Allah ba su duba yadda Allah ya halicci raƙumi mana abin mamaki su duba yadda Allah ya yi ƙasa mana abin mamaki su dubi yadda Allah ya kafa duwatsu mana abin mamaki su dubi yadda Allah ya yi sama mana abin mamaki yadda Allah ya yi tsuntsaye su tashi amma ba sa faduwa ya yi ta lissafi ya yi ta lissafi don a san sanrihim ayata fil afaqi wa fi anfusihim ku dubi sama da ƙasar da kudu da arewa da gabar da yamma har ku duba kanku za ku gane ni amma annabi ba haka ake ce masa ba yanzu ba ka ga ubangijinka ba alam ta ila rabbika ba alam ta ila wani abu ba alam tara ila rabbika yanzu ba ka ga yadda ubangijinka ubangijinka alam tara ila rabbika yanzu ba ka ga ubangijinka ba shin za a nuna masa alamta ya rabbika za a ce masa ba ilal ladhi kayfa sudiyat ko ilal jibari kayfa ko ilal ila tayri ba saboda isan sa sallallahu alaihi wasallam babu hijabi tsakanin sa da Allah muke da hijabi tsakanin mu da Allah halittan nan sune hijabin mu to sune za a nuna mana in mun gansu da yake ba za mu iya ganin ganin zatin Allah ba la tudrikul absaru wa yudrikul absara to zai ganar da mu Allah yana nama fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala anna wahidu duk abin da ka duba to akwai sunan Allah a rubuce a jikin abin idai abin na Allah ne sai dai kai mahjuri ba za ka gani ba kuma za ka ji komi yana masa tasbihi amma kai mahajubi da yake ba ba lugar ka bane ba za ka ji ba wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kaga ubangijinka ba za ta ya kaga kaga rana ko kaga wata ko kaga taurari ko kaga sama da ƙasa a ya ya kaga ubangijinka saboda shi ba ba hijabi tsakanin sa da Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa maddazzilla ya ya kaga yadda ya ja inuwa walau sha ja'alahu sakinan da ya ga dama da ya bar inuwa hakan nan ba yin gabar ba yin yamma ba karkatawa kudu ba karkatawa arewa da Allah ya ga dama da haka zai yi wato idan asubahi ta yi lokacin assalatu to inuwa daga nan inuwa za ta fara kenan an fita cikin dare an shigo cikin inuwa ana tafiya har ai awa guda in an yi awa guda sai rana ta fito to in rana ta fito sai ta raba inuwa daban wurin da ba inuwa daban ana ja ana ja ana ja ana ja har akai rana ta kai tsaka sai a ɗauke inuwar ta koma kan zatin abin da take nunawa sannan kuma ta sake mayarwa inuwa ta sake sauka tana ja tana ja tana ja har rana ta faɗi ko ba inda aka fito yake baka ga haka ba wannan kuma ishara ce na kanziyatul haqqi kuntu kanzan makhfiyan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilayhi fa bi arafuni ubangiji yana cewa ni ina nan ba farko ba ƙarshe tun ba komi ba kowa ni ina nan sai da naga dama na so a sanni sai na halicci wata halitta sai da wannan halittar aka sanni to wannan halittar da aka fara halitta ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da daga shi in ya ga dama daga shi shi kenan ba zai annabi Muhammad ba walau sha'a da ko annabi Muhammad ba za a ballai wani abu to amma da aka yi da yake dama yana rubuta cikin iliminsa da mashi'arsa da kudurarsa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma naziluhu illa bi qadarin ma'lum kowane abu taskasta na wurin mu ba za mu kawo shi ba sai lokacin da muka ga dama lokacin da muka shirya masa yayi sannan mu kawo shi to dama Allah ya san zai halitta zai yi sama zai yi ƙasa zai sammai da ƙasai zai yi aljanna zai yi wuta zai yi komai da komai wanda ya ga daman yi zai yi annabawa zai yi waliyai zai yi musulmi zai yi kafirai zai yi shaidanu zai yi duk abin da ya ga daman yi din nan dai to a lokacin ba komi ba komi to sai da ya ga daman zai kawo din sai abin da ya fara kawo annabi Muhammadu ilin kali ramani waladun fa ana awwalul abidina yace fa ana awwalul abidina farkon bayin Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kuma sama da ƙasa da ko ina bayin Allah ne to annabi shine farkon bayin Allah to da Allah ya ga dama da ya fito da shi ma da sai ja'alahu sakinan sai ya bar abun hakan nan ba wani ba wani saura to amma da ya ga sai mai da shi kamar rana wanda za ta haskaka abin da ake so a fito da shi daga daga babu a kawo shi akwai alfati lima ugrik sannan a bude babu da shi babu ya zama akwai walau sha ja'alahu sakinan da ya ga dama da ya bar da ya bar inuwar hakan nan kamar yadda take da daddare sun maji Allah shamsu alaihi dalila kasan wato kamar da dashi ne ghaibu kenan ghaibul hahud wato ba komi kenan ba wani abu sai Allah shi kadai to amma sai Allah ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine haske mai haskaka rana qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin sai zo ya haskaka halitta anan za a gane haske a gane duhu ma'anan inuwa duhu ne ya gauraya da haske shi ba duhu ba shi ba haske ba shi na kikinsa inuwa walau sha aljalau sakinan sun maja'alna shamsa alaihi dalila da Allah ya ga dama da ya bar wannan inuwar hakan nan bai fito da rana ba amma sai ya fitar da rana rana ita za ta zo ta bayyana ƙarya da gaskiya da kyakkyawa da mummuna bayyana annabi kenan da bayyana annabawa ɗan uwansa bayyana su yake nuna ƙarya da gaskiya ya nuna kyakkyawa da mummuna da Allah ya ga dama da ya bar halitta ma gabaki ɗaya da bai fito da ita ba sun maja'alna shamsa alaihi dalila sai muka bai da rana ita ce take abubuwa ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا bayan mun shimfiɗa wannan inuwa rana tana hawa muna janye inuwa rana tana hawa muna janye inuwa rana tana hawa in kamun ta kai a hankali a hankali har ta kai tsakiya mu janye inuwar gaba daya in ta so mu sauka ta yamma kuma sai mu ta saukar da inuwar a hankali a hankali su mu qabarnahu sai muka danke inuwan ilaina zuwa gare mu qabdan wani irin danka ya siran mai sauki wannan kenan bayan Allah ya halittan gabaki daya wataran kuma zaka ji an ce kullu shay'in halikun illa wajha komi yau babu sai Allah shi kadai wa yabki wajhu rabbika zul jalali wal ikram amma yasiran karamin lokaci za a yi tashin kiyama a tada halitta kuma a kawo sababbin sammai da sababbin kasa a tada halitta to dan dan lokaci dan kankani ba zamanai ne na shekaru ba na shekaru masu yawa ثم قبضنا إلى قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو شيء الله نن شيء تبارك إن شيء الرحمن إن دي وهو الذي تندم تندم تبارك تبارك من الرحمن ذاته الملك يوم ذي الحق للرحمن كما يد الرحمن إذا فتنا قوا وهو شيء نن دي رحمن نن كسي تبارك وتعالى جعل لكم الليل لباسا شين يكي سكو مكو ديري يزو يروه كو gabaki daya ya zama shine mayafinku wanda zai lullube duk duniya a inda duniyar daren take kuma can inda rana take kuma an buɗe musu rana laila libasan wannan masu batan kuma shine ya sanya muku bacci bacci ya zama bacci ya zama bacci ya zama hutu gare ku laila libasan wannan masu batan dare an mai da shi ya zama mayafi mai rufe ko ina da ko ina da Allah malam kana mana wannan masu batan bacci kuma ya zama hutu wajalan nahara nushuran kuma in gari ya waye sai a, a, tashi kamar an yi tashin kiyama kenan wato in dare ya yi an yi karamin karamin mutuwa an yi bacci kenan in gari ya waye an yi karamin tashin kiyama domin bambancin bacci bacci da mutuwa Allah ya ɗauki wannan jiki kamar da muke faɗi kullum an yi tarkacen cikin ƙasa abubuwan da ƙasa ta fitar ne aka yi ta ci da ganyaye da nama da shinkafa da albasa da abubuwa ne aka ci aka tace aka yi ruwan mani aka gina wannan jiki da muke dauke da shi rai kuma an dauko shi ne daga daga hadratul qudsi wajen Allah aka hada su su zo su yi aiki tare wannan shike da karfi wannan ko shike da motsi suna yin aiki tare nan in sun yi aiki na awa takwas to sai jiki ya gaji da motsi ba sha'aninsa bane rai kuma ya gaji da dauri ba sha'aninsa bane kamar an ɗaure kanari a cikin keji shi ya so yake a bashi ya tafi yawo inda malakutun lahi shi kuma jiki sai a zubar da shi ya huta kamar yadda ƙasa yar uwarsa take uwarsa to in an wahal da juna an wahal da juna awa takwas din nan to inda ya sai Allah musu alƙali kai jiki ka gaji na zubar da kai kamar uwarka ƙasa kai kuma rai ka gaji na sallame ka je ka kamar inda ka huto amma akwai zare tsakaninku lokaci bai yi ba in zaren nan shi ne numfashi ko ko hu hu hu hu to wannan zaren shi ne tsakanin wannan gawar da wancan rai da aka sallame shi je yawo huta yadda saba awa takwas shi ko wannan ya kwanta ya huta awa takwas laila libasan nahara ma'ashan to sauran awoyi guda hudu da wannan guda hudu da wannan guda hudu kuma neman neman hada hada zumunta da malamai hada zumunta da ma'aikata hada zumunta neman bashi da sauransu anan ake yawo da waɗannan amma aiki dai awa takwas ne bacci kuma awa takwas ne laila libasan waja'alan nahara nushura wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara am wannan wasu batan yayi muku bacci a cikin dare din ya zama subatan hutawa waja'alan nahara ya mai da rana kuma nushuran lokacin fita a watsi a bayan ƙasa a intishari a bayan ƙasa a tafi neman abinci na awa takwas kenan.
وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا
وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو شيء الرحمن إن دي تبارك وتعالى وهو الذي أرسل الرياح شيء وند يسكو إسكا wato da larabci ko a qur'ani in an yi jam'in iska to iskokin rahama kenan wato iskokin rahama kenan amma in an bashi riha to iskar azaba kenan mai rushe wurare mai kakkarya abubuwa rihal aqim wa huwa allazi arsala riyaha shine wanda ya sako iskar rahama nushran bayna yaday rahmatihi ga sunan awarwatse gaba da hadiri idan hadiri ya taso iska ne zai wuce gabansa yana gaya mutane to gafara gafara ga hadiri ne yana zuwa gafara gafara ga hadiri ne yana zuwa iskan da yake buga wannan wato nan kuma shi ainihin in mutum kurma ne to in an yi tsawa zai ta hadiri yana zuwa hadiri yana zuwa in mutum makaho ne kai in makaho ne in ya ji tsawa hadiri yana zuwa idan kuma yana gani amma baya jin tsawa kurma sai a yi walƙiya haka ga hadiri yana zuwa idan ko mutum makaho ne kurma ne to sai a tura iska ta gaya wa jikinsa hadiri yana zuwa don dai a shirya abubuwan da suke waje a tattara komi abin da ake tsoron kada ruwa ya bata to a tattara ga fa hadiri yana zuwa ga hadiri yana zuwa tsawa ta gaya wa makaho walƙiya ta gaya wa kurma iska kuma gaya wa kowa da kowa ga fa hadiri yana zuwa baina dai rahamatihi ya fito gaba gaba ga wannan rahama ta Allah ita ce hadiri din domin hadiri shine rahama Allah wanda Allah yake raya duk duniya da shi a wannan irin rayuwa dama an ce damshi guda biyu damshi na ijad da damshi na imdad wato damshin aihuwa shine yake raya duniya ga baki ɗaya in an daina yi to ba sauran mutane da damshin damana kuma shine yake raya mutane in an daina yi ko mutane suna nan za su mutu wanda zai arsar riya nushuran bai ne jirabati wa anzalna mu ne muka saukar da ma'an dahuran ruwa tsarkakeke mai tsarkakarwa minas sama'i daga sama ɗahuran mai tsarkakewa mai tsarkakarwa mai tsarkakeke mai tsarkakarwa shine fuqaha suke kiransa alma'u tahur wato mutahhir tahirun li nafsi mutahhirun li ghairihi in an ce ɗahur ana su ka'ida na fuqaha wato ruwa ne mai kyau wanda za a yi wankan janaba da shi wanda za a yi alwala da shi shine wanda launinsa bai canja ba idonka ya gani yadda yake nan haka idonka ya gani wato ɗaminsa bai canja ba ka sa shi a baki yadda yake nan haka ka ji shi ka sa shi a hanci kamar yadda kamshin sa yake na haka yake saboda haka ne ma sai an yi waɗannan guda uku kamun a soma alwala kamun a wanke tafukan hannu an ga lafiyan ruwa in an kurkura baki kamun a kurkura an ji lafiyan ruwa a baka in an sheka an ji lafiyar sa a hanci to daga nan sai a shirya maganan alwala kenan to amma wannan duka a wajen fuka ha'u ne suka ɗauki wannan musamman imam malik amma na islahin dahuran din nan amma a qur'ani zaka ji ubangiji ya ce wasaqihum rabbuhum sharaban tahura sharaban tsahuran din nan kuma mai yiwa ne giya ce irin ta aljanna mai yiwa ne giya ce irin ta aljanna amma ce sharaban tsahura amma da ruwa ne kurum ba zai masa kirari kamar ruwa don an san dole ne an yi sai da shi ake rayuwa to amma ruwa waɗannan abubuwa guda uku in sun same shi a wurin matabbatarsa ne ba zai hana a yi wanka da shi ba ba zai hana a yi ɗabara da shi ba shi ruwa idan yana jan gargari ne ya yi ja saboda jar ƙasa ko yana wurin da ake tonin farar ƙasa ne ya yi fari ko ko yana wurin baƙin taɓo ne ya yi baƙi ko ko yana cikin wurin gansa ko ne ya gansa ko duk ba zai hana a yi amfani da shi ba amma abinda ya same shi a randa ko a ƙwarya shine ake hukunci da shi ba wanda ya same shi a can inda ya fito ba wannan shine ka'idan ruwa da ah, Imam Malik shine kadai ah, wasu malamai sun yadda idan ruwa turare ya taba shi ko nono ya taba shi ko gari ya taba shi sun yadda ya alwala da shi amma imam malik ya dogara da wannan cewa ru- ruwa in wani abu tsarkakakke ya taba shi to tsarkakakke ne amma ba zai tsarkakar da wani ba in ko ya taba shi to shi kenan wannan sai dai akwaba kasa da shi to amma waje wasu mazhabobi sun ce idan nono ya taba ruwa ko turare ya taba ruwa ko duk abu dai mai tsarki ya taba ruwa ba zai hana ai alwala da shi ko wankan janaba da shi ba Eh, to shi mai tafsiri dama in ya zo tafsirinsa ba zai fassara kan mazhabarsa kadai ba خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنهي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا muna saukar da wannan ruwa ne linuhiya bihi baldatan don mu raya ƙasa maitan wanda ta mutu wato ƙasa in rani yayi ta mutu kenan amma in an saukar da ruwa to ta rayu kenan sai ta kumbura ta tsirar da tsire-tsire mata allaku wali an'amikum abin da zai ciyar da mu jama'an yan adam da kuma dabbobin mu duk in Allah ya raya ta da wannan ruwa sai ta rayu ta fitar mana da abin da zamu ci da abin da dabbobin mu za su ci linuhiya baldan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna bayan mun raya ƙasa da shi mai tsire-tsiren nan ta tsirar kuma sai mu shayar da abubuwan da muka halitta da wannan ruwan dabbobin gida dabbobin daji tsuntsaye abubuwan da ba sa shan ruwa dai da a rayuwa yana da wuya sai dai kamar su damo mu nuske mai makarar na al'aman dabbobin gida da na daji wa anasiya da kuma yan yan adam wato anasiya jam'u insiyin mutum wa anasiya kasira da yan adam da yawa su ma ruwan suke sha suke rayuwa ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا آه سوكد دون القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا زما كمان babban hadiri ne ya sauka akan mutane ya raya kasarsu ya raya jikkunansu ya raya musu komi da komi da shari'arsa shi wannan alqur'ani kamar yadda hadiri in ya sako yake raya ƙasa ya tsirar da abincin da za a ci ya raya jikunan mutane ya raya dabbobinsu to in an kafircewa alƙur'ani an zama kafiri in kuma an, an kafirce waɗannan nimomi na Allah na ruwa na ruwa da yake saukarwa to an zama mai butulci ta za a kawo lafazi mai haɗa su ga baki ɗaya wanda kasar rafna haƙiƙa mun kai matuƙa cikin bayyana wannan sha'ani na alƙur'ani kowa ya ji filla filla filla mun mun- mun yi- mun yi mun yi labarai filla filla ɗaya ɗaya kowa ya ji na alƙur'anin nan sannan ko shi ruwan da muka zo nan mun zuba shi ko ina da ko ina duk inda ya kamata har ma cikin teku mun zuba wannan ruwa bainahum tsakanin mutane liyazakkaru don saboda su wa'azantu da alqur'anin nan su- wanda ya sauka su wa'azantu da ruwan hadirin nan wanda ya sauka liyazakkaru don su wa'azantu su tuna Allah fa bi aksarun nasi amma yawancin mutane sun ki karban alqur'ani sun ki gode wa Allah mai saukar da ruwa sai me illa kufuran sai kafirci da butulci ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يا رسول الله mun ce maka tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdi liyakuna lil alamin nazira wato mun aiko ka zama manzon dukkan duniya gaba daya da mun ga dama sai mu aika kowane gari da annabin su amma ba mu yi haka ba sai muka aike ka zuwa ga duk duniya gaba ke daya ba mu yi haka ba walau shi ina da mun ga dama labasna fi kulli qaryatin nazira da kowane gari mu sa musu annabin su daban kamar yadda ake raba alƙalai kowane alƙali da kowane gari da alƙalin su amma sai muka aike ka zuwa ga duk duniya gaba ke daya lil alamina ba ma linnasi ba a lil alamina nazira a walau shi na labarna fi kulli qaryatin da kowane gari sai mu aiko musu da naziran annabi mai gargadi فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا fala tudil kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira kar ka yadda da maganganun kafirai a, waddu law tudhinu fayudhinun su kafirai sun bi ta hanyoyi iri iri yadda manzon Allah kai din nan ya Muhammadu wallahi duk garin nan ba mu da kamar ka ba mu da kamar ka amana ba mu da kamar ka a gaskiya ba mu da kamar ka a adalci ba mu da kamar ka a tausayi ba mu kai kowane hanyar kirki duk maka an bincika ba kamar ka don Allah me yasa ba za ka bar wannan abu naka ba mu zauna lafiya ka faɗi duk abin da kake so a yi maka a zauna lafiya in kuɗi kake so mu tara ma kuɗi sai ka fi kowa kuɗi a garin nan in mata kake so sai ka zaɓa mu tara maka sai sun ishe ka in ko mulki kake so mun yadda daga yanzu kai ne shugaban mu amma don Allah ka bar irin wannan maganganu wanda da can baka yin irin su domin shekara arba'in yayi bai ce musu shi manzon Allah ne ba da yake Allah bai ce a faɗa ba to sai suna yin haka suna yin haka Allah ce kar ka yadda ka ji maganar su fala tudil kafirina kar ka yi kar ka ji maganar su ka karba su kafiran nan wajahiduhum ka yaƙe su bihi da wannan alqur'ani da yake zaman makka ne to ana da wa'azin ake musu wannan jihadi ba da takobi ba tunda yake wannan sura ta makka ce wajahiduhum ka yaƙe su ka jawo hankalin su bihi da wannan alqur'ani jihadin yaƙi kabiran mai girma ka yi jihadi wato ka ijtihadi ka yi musu gargadi wa anzir ashira ta kalaqrabin da farko sannan akwai wa anzirin nasa da farko Allah ya ce yayi gargadi wa danginsa makusata saboda haka ne yake gaya su Fadimatu alaiha salam ko radiyallahu anha duk daya ya Fadimatu binta Muhammadin la ughni anki min Allah shay'a سليني ما شئت من مالي يا سفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا يا أبا يتيين أبن الله يتيي الله يتي وسو أنزل أشيرة تكالك ربينا زي مسو غرغري كو بزي با أي دولي ني تسبب haka yayi kuwa amma idan mutane marasa imani sun je to kun ji annabi ya ce ko yarsa ba zai iya mata komai ba a lahira ko babarsa ba zai mata komai a lahira ko la ilaha illallah muhammadur rasul annabi muhammadu din annabi Muhammadu a ce wai ba zai wadatar da yarsa da komi ba ko babarsa ko meneninsa ko ko amminsa a wannan gargadi Allah ya umurce shi wa danginsa gargadi na kusa al-aqrabina aqrabu ashiratin ilaihi fadimatu summa man yaliha sannan kamun a zo anzirin nasa kai wa duk duniya gargadi gaba daya sallallahu alaihi wasallama to shine jihadi din ya musu gargadi ya faɗa musu cewa yanzu jama'a idan na ce muku na ga yaƙi da ido na ya tinkari makka ɗin nan na kawo muku labari za ku gaskata ni ce tun da ba mu taɓa jin kayi ƙarya ba tun da kake saboda haka wannan ma in ka faɗa ba za mu ƙaryata ka ba ce to ni Allah ya aiko ni manzon ku ne sallallahu alaihi wasallam وجاهد به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هو الذي مرج البحرين هذا عظم فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا وهو شيء بارك إن الرحمن إن دي وهو الذي شيء مرج البحرين وند يغور كوغنا غدا بيو kogin ruwan daɗi da kogin ruwan zartsi kogin ruwan daɗi shine ruwan rayuwa kogin ruwan zartsi shine shine ruwan da za a ji daɗi domin in mutum ya zauna babu gishiri babu wani abin jin daɗi na duniya ba zai ji daɗi ba shi ruwa kan dole sai an sha a rayu to in a rayu ana son abubuwa ana son yin ɗaki ana son a yi gado ana son a yi gida ana son lantarki ana son abubuwan jin daɗi to wannan abu dole sai an kai kaya ƙasar waje an sayar an sayo kayan ƙasar waje an kawo sannan waɗannan abubuwa su samu to saboda haka waɗannan koguna guda biyu dole ne a cikin rayuwa saboda haka muke kiran gwamnonin arewa da sauran duk manyan mutanen arewa duk yadda za su yi dole sai an tona mana kogin nan na Neja ya zo Baro ya zo ya zo Lakwaja tunda an riga an shirya wannan tilas ne a kansu in ba su yi haka ba to ba za mu yafe musu mu domin kogin tekun nan shine rayuwa in ji Allah na sha shine rayuwa wanda zai raya ka na teku kuma shine zai sa ka ji daɗin rayuwarka duk mutanen da ba su da teku to an kulle su a bayan gari su ne miskinan duniya to saboda haka tunda yake an riga an shirya za a tono mana hannun teku ya zo baro ya zo lakwaja to lalle in ba in aka dakatar ba a mana wannan ba to mu ba za mu yadda ba ba za mu yadda duk wanda abin ya shafa lalle ya magana a ce ba za mu yadda ba huwa allazi maraja al-bahraini Allah shine ya hada koguna guda biyu kogin rayuwa shine kogin ruwan dadi da kogin teku shine kogin inda za a kai kaya kasar waje a sayar a sayo kaya da kasar waje a dawo da shi duk dai in ba su ba rayuwa ba jin daɗin rayuwa kuma Allah tabaraka wa ta'ala abin mamaki ya haɗa su wuri ɗaya suna taɓa juna amma ba wanda yake shiga juna ba sa shiga juna idan kogin teku in ya haɗu da da na Naija ko ya haɗu da na Dijila ko ya haɗu na Furat ba wanda zai taɓa wani ma'ana a ka'idan ma larabci an ce bahar wato kogin teku kenan Atlantic Pacific kogin indiya da sauran waɗannan suna ake kiransu bahar bahar rum da larabci amma amma kogin ruwan daɗi nahar ake ce masa kaman na nil kaman na dijla kaman na furat kaman na naija kaman na kwara kaman na biliwai kaman na chadi nahar ake kiransu to wannan ruwan gabaki ɗaya an haɗa shi ya zama ruwa waje ɗaya kenan na teku kuma an haɗa shi ya zama ruwa waje ɗaya suna haɗe wuri ɗaya amma ba wanda ya hana wani aiki wani lokacin ruwan ma na daɗi ya shiga cikin ruwan teku amma ba zai yi gishiri ba ruwan teku ba zai zalunce shi ya mai da shi ruwan ruwan gishiri ba shi ko ba zai iya gyara ruwan teku ya mai da shi ruwan daɗi ba saboda ikon Allah ga su suna haɗe amma ba wanda yake shigan wani marjal bahraini hadha azun furatun wa hadha milhun jaj wannan ruwa ne mai daɗi wanda za a sha a rayu wa hadha milhun jajun wannan kuma kogin ruwan gishiri ne wanda wa min kulli domin kullum ta kuru da lahman tsariyan amma duk da baki da suna da amfani ana samun kifaye da nama a cikin su amma Allah Allah ya shiga tsakanin su ba za su haɗu ba haza azbun furatun haza min hujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan sai Allah ya sanya garkuwa a tsakanin su wa hijran da tsari mahajuran tsararre wanda zai hana kogin teku ya bata ruwan daɗi da yake ruwan daɗin shine kaɗan a duniya in teku ya ga dama sai ya juye shi duk ya mai da shi ruwan gishiri to sai mu rasa abin da za mu sha kenan to Allah ba zai haka ba sai iyaka ba wanda zai cuci wani amma suna haɗuwa وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا kun ji dai yadda yadda shi arhaman yake ta aiki shine yayi kaza shine yayi kaza kuma duk wanda aka ambata dole zaka ce shi din ne dai yayi to bari mu gaya muku ku din ma tukun da kanku ba wai an muku ruwan sama an tsiran muku da abinci ba ko an muku dare kun kwanta kun huta ba ko an muku rana kun fita kun nemo abinci ba ko a sa muku bacci ku kwanta ku huta domin an hana mutum bacci sai ya haraka to bari ka ji kai din ma da kanka ni ne na yi ka da ruwa in ji Allah wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan wa huwa shi Allah nan shine khalaqa basharan da ƴaƴansa gabaki daya amma an ce bani adama to banda hada duk da adamu da ƴaƴansa gabaki daya amma an ce bani adama to banda Adam kenan amma ya ce basharan ya hada duk da uban uban mu annabi Adam din Allah ya halice shi da ruwa da tabo aka gine shi mu kuma gina matarsa da kashin hakarkarin sa na hagu sauran mu kuma aka gine mu da ruwan maniyin da maniyin ta mata zama dai ma'i din gaba daya ko ma'i ko kuma ma'i na maniyi huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'ala shi nasaban wa sihra sai biyu shi dan adam shi kadai ne a cikin yan uwansa dabbobi yake dangi iri biyu yana da dangin da ruwa da tabo aka gine shi sannan aka gina matarsa da kashin haƙarƙarinsa na hagu sauran mu kuma aka gine mu da ruwan maniyin namiji da ruwan maniyin ta mata shikenan ya zama dai ma'i din gaba daya ko ma'i na asali ko kuma ma'i na maniyi wa huwa allazi khalaqa min ma'i basharan faja'alahu sai ya sanya shi nasaban wa sihra yayi masa dangi iri biyu shi dan adam shi kadai ne a cikin yan uwansa dabbobi yake dangi iri biyu yana da danginsa na aihuwa yana da danginsa na surkuta danginsa na aihuwa danginsa ne danginsa na surkuta danginsa ne amma sauran dabbobi suna dangin aihuwa ba su dangin surkuta tunda ba sa daura aure saboda haka ne aka sanya daura aure don mu ware tsakanin mu dabbobi wannan sirkina ne to ya zama danginka kenan domin abin da zai sa mutum ya auri yar mutum idan kaga mutum kana son sa kana son halayensa sai ka ce ta ina ma wannan da babana ne to shi kenan je ka auri yarsa ya zama babanka idan ka ga yaro kana son sa ina ina ma wannan ɗana ne dauki yarka ka bashi ya zama ɗanka to kowanne sai ya zama an haɗu kuma sai Allah ya hana mutum ya auro daga nesa ya kawo kada ya aura daga cikin gida saboda a haɗa zumuntar zumuntar sulkuta ɗin an hana hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa kharatukum wa banatul akhi wa banatul ukhra wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahati sa'ikum wa raba'ikum allati fi wujudikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin duk abin da yake na kusa da kai an hana ka aura in ka auri na kusa da kai ai shi kenan baka da surkuta kenan danginka surkinka a ka je ka nemo can waje sai dai guda hudu ne kawai aka bari guda hudu kai aka bari ƴaƴan baffanka ƴaƴan babarka ya wato ƴaƴan ƴaƴan dan uwan babanka ƴaƴan ƴar uwan babanka biyu kenan ƴaƴan ƴar uwar uwarka ƴaƴan ƴar uwar babanka shi dan uwan uwarka wato wannan kawu wannan yafendo wannan kuma baffa wannan kuma goggo to wannan su ne kadai aka bari saboda kada shi zumuntan ma a bari ta yanke aka daure ta kawai da mutum hudu amma in ka dubi na gidan wanda aka haramta suna da yawa duk da saboda a samo a auro don a hada zumunta din kuma annabi ya komo ya hada wata zumunta har yanzu ba banda zumuntar haka din yace jibrilu ya zo ya same ni ina min magana akan makwabci da yayi tai yayi tai har nayi zamani ma ko zai sa makwabci ya gaji makwabci ne domin makwabcinka danginka ne ubangiji ya sa haƙƙi tsakaninka da makwabci da yace wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurbi wal yatami wal masakin wal jari dhil qurbi wal jari jurbi jari dhil qurbi makwabci mai haƙƙi uku danginka ne musulmi ne makwabcinka ne yana da haƙƙi uku makwabcinka ne musulmi ne yana da haƙƙi biyu makwabcinka ne ba musulmi bane amma danginka ne yana da haƙƙi biyu ba musulmi bane ba danginka bane makwabcinka ne yana da haƙƙi ɗaya to duk waɗannan suna da haƙƙin su sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin makwabci kam wanda katangar ku ɗaya shine makwabcinka ko ko wanda gidanka yake kallon gidansa shine makwabcinka yace wa inna arba'ina daran jarun daga gidanka yamma gida arba'in makwabtanka ne daga gidanka gabar gida arba'in makwabtanka ne daga gidanka kudu gida arba'in makwabtanka ne daga gidanka makwabta gida arba'in ta arewa makwabtanka ne kaga nan ma an haɗa zumunta kenan don dai duk dai don kar ayi yaƙi da juna wato irin sharrin da yake samu yanzu nan Allah baya son sa a biya kuɗi a zo ai ta zagin juna ai ta kafirta juna alhali musulunci ya ɗaure zumunta tsakanin mu ta ko ina wannan munkari ne don Allah daina irin waɗannan zage-zage ana kafirta musulmi ana zagin wali ana tada hankali wannan ba musulunci bane Allah ya gaya wa annabi Musa da Haruna babu kafuri mai muni kamar Fir'auna amma Allah ya ce fa qula lahu qawlan layyina in kun je kun gaya masa ku gaya masa magana a hankali a hankali da Allah ya ya ce sannan kuma annabi da kansa an ce kai wa mutane gargadi a hankali a hankali a hankali a hankali amma zage-zage ba sha'anin musulunci bane Allah ya hana a zagi dodo ma kada ran kafirai ya ɓaci su zagi Allah Allah ya hana a zagi Abuja da gaban ikira matu don kada ransa ya ɓaci saboda haka zage zage ba musulunci bane wa kana rabbuka qadira min al-ma'i basharan ya halicci mutum da ruwa wa ja'alahu nasaban yayi masa dangi iri biyu ga dangi wasiran da da surkuta wa kana rabbuka qadira kaza ubangijinka mai iko ne
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا duk waɗannan bayanai da aka yi duk da haka dai Allah nan shi kaɗai ne ya yi mu ya yi mana waɗannan alherai duka amma duk da haka mutum ya bar Allah nan ya bauta wani abun banza son zuciya ko shaidan ko dodo duk mutum ya bar Allah ya bauta waɗannan to duk mutumin da ya taimaka aka yi tsafi ko ya taimaka aka yi saɓon Allah wato misali taimakawa a yi tsafi mutum ya hana mutum shiga musulunci to ya taimaki shaidan kenan akan Allah ubangijinsa wanda ya halicce shi kuma in ka taimaka aka hana bautan Allah nan kuma ka taimaki shaidan akan Allah ubangijinka duk abin da yake na bautan Allah ne dai to inda ka taimaka aka hana to ka taimaki shaidan akan maza maza a yaƙi addinin Allah wa kana kafiru sani kafiri ya zama zahiran mai taimako ala rabbi akan taimakawa ya rushe addinin ubangijinsa wa manazila mimman mana a masajid Allah an yuzkara fiya suhu idan ka hana mutum shiga dariƙa ka yi masa asaran istighfari 230 kullum salatin annabi 262 kullum la ilaha illa 300 kullum kaga wannan ka taimaki shedan kenan ka rushe addinin Allah da yace wazkurullah kaseeran kai azziki da yawa haka in kai kokari ka fidda mutum daga dariƙa ka kai shi inda ba dariƙa inda ba dariƙa ina kenan bata to saboda haka nan ma dai ka taimaki shedan akan Allah ubangijinka
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يا رسول الله كما يد بك فلا مك فرق ونن سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هكا يكي من أيكوك ne dan ka zama mubashiran wa nazira mun aiko ka ne ya rasulullah don kai albishir wa wanda suka karbi maganarka akwai zaman lafiya a duniya akwai jin daɗi a duniya akwai ma alƙawarin mallakan komai da komai a duniya in an je lahira kuma za a aita san mara'aita na imamin mulkan kamira za a gani imomi masu yawa za a ga mulki mai girma idan ko mutum yaƙi tun daga duniya ya dinga gamuwa da bala'i da fushin Allah kenan da yaƙi da rashin kwanciyar hankali daga ran da ciwon ajali ya kama shi shi kai ya rabu da jin daɗi kenan har abada kullum azaba karuwa take har ya shiga kabari har ya shiga wuta saboda haka mun aiko ka ne kai gargadi ka ba su tsoro su kafirai muminai kuma kai musu albishir na shiga aljanna masu karɓar wazifa kusa kusa masu karɓar wazifa ɗariƙa tijjani an shiga ba a fita ko ba a haɗa ɗariƙa tijjani da wata ɗariƙa duk ɗariƙun waliye gaskiya ne amma yadda ba a haɗa nono da miya to ba a haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa kuma ba a zuwa ziyaran wasu waliyai ziyara bara ce wanda ba da gata shi shi yake zuwa bara haka kuma kulawa da sallah haka kuma girmama iyaye ha jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ba a shan taba idan kun karba na ba ku dari ga shehu tijani ku je akwai muku lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharadin jawhara duk ma wanda ya ji wannan sharadi in ya karba ko ba samu nasa na kama ba ko a ina yake na ba shi dari ga tijani ya nemi mukaddami ya gaya masa yadda za a yi zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri wata bayar Allah ce daga gidan rediyon tarayyar Najeriya take fata take roƙo kai mata addu'a Allah ya bata miji na gari Allah ya bata miji na gari su zauna lafiya sai zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri ni dai ina tambayoyi ne guda biyu kamar haka ni mai neman sani ne idan wani malami ya min fatawa akan wani hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai wani malami kuma ya zo ce min ai wannan hadisi ba shi da kyau la'ifun ne raunanne ne shin yaya ake yi a gane hadisi mai kyau sai ka dubi malamin guda biyu wanda ka tambaya wane ne ke kama da malami malami ne ko ko mutane suka nada shi malam da akwai malami akwai wanda mutane suka nada shi malam har suka nada shek tambaya ta duba malami ne ko mutane suka nada shi malam har suka nada shi wani kire shek tambaya ta biyu ita ce a kamar yadda Allah ya ce mu yi wa mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam salati to dan mutum ce mana wai Allah ya mazan Allah sallallahu alaihi ya koya wa sahabbansa shin wani salati mazan Allah ya koya ma sahabbansa sahabbai annabi ya koya musu salati ya kai kusan riwaya wajen siga kusan kusan 30 kuma salati ba shi da iyaka shi ba kan Qur'ani bane shi salati ko yau din ka kirkiro salati sai a nuna malamai abin da ka fara cikin salatin naka ya dace da sifofi manzon Allah in ya dace an yadda ya zama salati amma kuma in suna so su yi magana akan me yasa ake ake yin salatul fati ba a yin sauran salatocin da annabi ya koyar sai a ce wannan da wanda annabi ya koyar din da salatul fatin duk malamai ne suka koya mana ko mun yarda da su kamar yadda mutum ba zai bar ba za a ce masa dole yanzu sai ya rika hawan jaki da doki ya bar abin da nasara ya kera ba domin wannan kiran Allah ne wannan kiran nasara za a kallon mutum kada ya hau kiran nasara ya tawon kiran Allah ya ki da doki da alfadari ya bar jirgin sama ya bar mota don wannan kiran nasara ne wannan kuma kiran Allah ne salatin annabi mun yi imani da shi muna yin sa amma wannan salatul fati wanda aka samu ta hanyar kashfu shi mun yi imani da shi muna yin sa kamar yadda jirgin sama yake da da raƙumi dai wanda yarfa jami'in zikirin jama'a zai rama a zamin shi kirin zuma ba a rama jama'a ne ba a sa rama akwai wani mukaddami da yake kan sufi ya ce a rama idan mace tana jinin haila ta kare wanka za ta rama lazumi da wazifa ba ta rama tana iya yi dai a lokacin take haila mata in taimama ta lazumi da wazifa sai wannan tambaya ina so a sake karanta masa karatun da sahabi yayi a kunnan mahaukaci ya warke amma kuma gashi lokaci ya cika afasitum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un har zuwa karshen sura shine shine abin mutum ya duba cikin kadabda al-mu'minun suran ayat ayoyin karshe alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar mana albarka a Najeriya Allah ya kiyaye mana dukkan sharruka a Najeriya Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya karfafa musulmi da musulmi Allah ya taimaki masu taimakon addini masu neman lalata addini Allah ya lalata su masu neman bata addini Allah ya bata su masu neman karya addini Allah ya karya su masu dauka addini Allah ya dauka su albarkan su Allah biya mana bukatun mu da bukatun mu da muke musu addu'a Allah biya bukatun mu Allah ji kan mu ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah saka shi wadan mu da alheri Allah ji kan musulmi maza da mata rayaye da matattu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu Allah karbi azumi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر الحج والهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم متعني النبي نوح ثم سكا قريتاك suka karyata manzanni kamar yadda kafiran ka suka karyata haka an garagna mun halakar da su a cikin a cikin tufana wajen Allah min nasi aya sai muka mai da su aya wa tanna lil zalimin azaban alima kuma min ma kadiati mun ugriqu fa udkhilu nara wato dulmuyan su a cikin ruwan fa can suka zarce cikin wuta ga ga dulmuya a cikin ruwa ga kullewa kuma cikin wuta wajen Allah min nasi aya mun mai da su aya wa tanna mun shirya wa lil zalimin wa annan kafirina annabi nuhu azaban alima azaba mai radadi وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا هكا آدا واسن قرية النبي هود هكا ثمودا واسن قرية النبي صالح وعدا وثمودا وأصحاب الرس haka ma abuta rijiya su ma sun karyata annabi shu'aibu ko kuma wani annabi daga cikin annaba wa adam wa samudan wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika kasira akwai annabawa da jama'u da yawa tsakankani wanda ban faɗe su ba zan faɗa maka waɗansu a cikin wannan sura ta gaba وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا دكان سو da muka aiki annabi zuwa gare su ba irin misalai da mai musu ba bakar kalmi kabli mun masalat misalai iri iri na jawo hankali ba abinda ba mu faɗa musu ba wa adam wa samudan wa sabar rasi wa qurunan bayna zalika kaseera wa kullan darabna lahu al-amsal dukkan su mun buga musu misalai amma duk da haka sun kawirce wa kullan tabbarna tatbira sai muka halakar da su kuma halakarwa haka zamu yi da mutanen ka ya rasulullah kai hakuri
ولقد أتوا على القرية لا تمنع.
التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا بسم الله مرحبا بك
muna so mu sanarwa ne ranar da muke zamu daura karatun na Allah mai zama ɗaura karatu kamar yadda ake ji ana sanarwa a rediyo amma akwai wani kuskure ɗaya da ya zo a cikin sanarwar ba a faɗan ko kuma mu ne ba mu rubuta ba ko su ne ba su karanta ba ba za a faɗan cewa za mu ɗaura karatu a dandalin murtala ranar alhamis saboda haka kowa ya sani wanda ya je ya gaya ma wanda bai ji ba musu ma masu rediyo a murtala a murtala murtala su inda kwara aka saba daura karatun na kullum za mu yi a murtala wanda ya ji ya sanar kafin mu koma masu nan su gyara karfe goma ko karfe goma da rabi na safe zuwa eh, sha ɗaya da rabi in Allah ya kai mu ranar alhamis haka za a yi Allah ya ba ku ikon zuwa a karrama alqur'ani ya taru mu kowa ya zo
Allah ya mana gafara akwai saurari Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji iyayen mu da ya ji iyayen mu da malamu da malamu da mu Allah Allah Allah ya ji kanmu da iyayen mu da iyayen mu da malamu da malamu da Allah ya saka shi wannan mu da alheri Allah ya yi mana addini mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya samu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shiga wa zuwa bismillah mun shiga da